ونسأل تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا من نفسي نرانر لتنم uku da watan Juma'a al'ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ne ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na sha biyar ko a cikin wannan littafi ka'idatun jalila fit tawassul wal wasila والنفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى فهي في شفاء ابن تيمية تقريبا كده عشرين لتقص ina faɗa a wasu lokuta don karige ko karige ba ɗari bakwai da ashirin da takwas ibn tabiya yana cewa وبعض من رأى هذا أو صدق من قال من قاله إنه رآه واعتقد أن الشخص الواحد يقول بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول ومنهم من يقول هذه رفيقة ذلك المرئي أو هذه روحانيته أو هذا معناه تشكل أجارة ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته ومنهم من يظن أنه ملك والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة والجن فيهم والفساق والجهال وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان فتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين ابن تيمية idan da kuma ta yana nan inda yake mana magana akan waɗanda suke kiran wani Allah suna neman taimakonsa bayan ya mutu ko kuma baya tare da su su kirawo su lokacin da suka shiga wani hali na tsakanikayi lokacin da suka samu kansu cikin bala'i maimakon su kirawo Allah sai su kirawo wani Allah wannan da suke kira kuwa wala Allah ya wasu shekaru aru aru baya ko kuma in ma yana dan da rai to baya tare da su lallantana a ce ko zai iya yi musu wani abu ne a wannan lokaci to sukan kirawo shi ba Allah ba ibn taymiya yace ga wanda ya dace cikin wannan aqida da zaman masa jini da toka yayi imani da ita ciki da waje to shaidanu sukan taimaka masa akan wannan aqidar tashi sai ya kirawo wani Allah ya kira wani waliyi ko wani salihi ko wani annabi ko wani wanda yake da san waliyi ne ya kirawo sunan shi lokacin da ya shiga wani hali na bala'i sai kuma ya ga wannan mutum gashi da kamanninsa da aka san shi da ita da su ya bayyana gaba gare shi har ma ya taimaka mishi cikin halin da yake ciki to a wannan lokaci sai ya ga cewa eh lalle wannan waliyin shi ne zai taimake shi a wasu lokuta shi aljanin da kansa zai ce ni ne waliwa ne na zo in taimaka maka saboda ka nemi taimako na idan ma bai san shi ba kenan kamar wanda zai kira sunan wani waziri wanda ya rayu shekara ɗari biyu ko ɗari uku baya kaga bai san shi ba ba hoto a wannan lokaci gari a ce idan ya bayyana zai iya gane shi ta hanyar hotonsa to sai ya ce ai ni ne waliyuwa ne ko ni ne kabi ko ni ne annabuwa ne na zo in taimaka maka to da yawa shekaru sukan fasar da mutane ta wannan hanyar ya kawo mana dalilan da suka nuna cewa shaidanu sukan iya bayyana aljanu shaidanun aljanu sukan iya bayyana ga mutum domin su ɗaukar da shi ko su lalata masa addininsa ko su cutar da shi ya kawo mana hadisai da dama da haka ta faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta faru ga wasu daga cikin sahabbansa kamar Abu Hurairah radiyallahu anhu lokacin da aka ba shi ajiyar kuɗin zakka kaga haka ta faru gare shi shedanin aljani ya zo ya zo ya samu shi da daddare yana so zai saci wannan dukiya to shi ne ibnu tabiya yake ci gaba da wannan bayani da har yanzu yace wa ba'du man ra'a hada wasu ko wani sashi wanda ya ga irin wannan din da idan da idan sa ai saddaka man qala innahu ra'ahu ba qala ba ai saddaka man qala innahu ra'ahu ko kuwa ya gaskata wani wanda ya gaya masa cewa shi ya gani ya taƙada annas shakkal wahida to daga nan sai ya zama yana da aqidar cewa mutum guda ɗaya ya kunu bi makalaini fi halatin wahida zai iya zama ya bayyana a guri biyu a lokaci ɗaya a lokaci ɗaya a gan shi a Kano a lokaci ɗaya kuma a gan shi a Katsina a yanzu din nan bayan magariba ranar asabar yana tare da mu a Kano a yanzu kuma yana tare da mutanen Katsina yana tare da mutanen Kaduna ko Lagos ko Abuja ko ma wata kasar daban saboda shi ya yarda cewa haka za ta iya yiwa saboda ganin cewa ai wannan waliyi ya mutu yana kabarinsa ko ba wata kila kabarinsa a wata kasa yake can ko kuma ga shi ya bayyana a wajensa kuma wala Allah wani ma wani ma irinsa a wani guri shi ma ya samu irin wannan bukata ya kira can ma ya bayyana to in mutum ya ce wata kila wani wanda haka ta faru gare shi ya kira wani Allah da niyyar neman taimako ya ga mutumin ya bayyana ko kowa wani ya gaya masa shi kuma ya yarda da wani din nan sai ka ga ya yarda da akidar cewa shi wannan waliyin a iya ganin shi a gurare daban-daban a lokaci daya فقال فصريح المعقول هذا أنا يا ساقايا أنت من ترى الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة أو في وقت واحد أكيد كده أتانيش أقول دي ألوك كده وأنا بدي يبقى حنسل ba ya saba wa hankali to amma saboda shekan ya riga ya karanta da shi wannan akila sai yarda har ma ya yarda da abin da ya saba wa hankali wa minhum man yaqulu hadhihi raqiqatu zalika al-mar'i wani yace ai wannan kurwar wannan wanda ya gani din ne aw hadhihi ruhaniyatu ko ruhaniyar ta ce aw ma'anahu tashakkala ko kwatankwacin sa ne ya rikida wani ne a shi ne ya rikida a kamarsa ya fito wala ya arifuna amma ba tare da sun san annahu jinniyun tasawwara bi surati aljani ne ya bayyana ya fito a saman min wannan mutum amma ba wannan mutum bane ba wani maganar kurwa ko dogonsa ko ruhaninsa ko wane ne babu wannan shi ne ke cewa wal malaku ya tamayyazu anil jinni bi umurin kafira ai shi mala'ika ya sha bamban ta fuskoki da dama ta al'amura da dama tsakaninsa da aljan mala'ika daban aljani daban tun daga halittar su mala'ika halitta ce daga haske aljannu kuma halitta ce daga wuta sannan kuma mala'ika ba zai taɓa taimaka ma wanda ya shirka da Allah ba amma aljanu na yin wannan mala'ika ba zai yi ƙarya ba ya ce ni ne wani alhalin ba shi bane amma aljanu zai iya ƙarya mala'ika ba zai yi wani abu ba ba zai yi wani hoci ba sai da umarnin Allah wa yas'aluna ma yu'maruna abinda aka umarce shi da su shi suke yi aljani ko zai iya abin da ya ga dama sai da ya saba umarnin Allah mala'ika ba za a taɓa ganin shi ya yi abin da ya saba wa shari'a ba la ya asuna Allah ma amara mala'iku ba sa tsako amma aljanu a iya samun wanda zai saba wa Allah a cikin ko ya yi umarni da abin da ya saba wa umarnin Allah da manzansa mala'ika ba zai umarce ka da abin da ya saba wa umarnin Allah da manzansa ba amma aljanu zai yi wannan kaga aljani ya sha bamban da mala'ika ta fuskoki daban-daban ta fuskoki da dama kamar yadda ibnu tayyiba yake cewa wal malaku yatamayyazu 'ala al-jinni bi umurin kathira wal jinnu fihim al-kuffar wal fusaq wal fuhal aljanu a cikin su akwai kafirai akwai kafirai akwai jahilai wa fihim al-mu'minuna akwai mu'minai المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن سكي يبدوية لأنه صلى الله عليه وسلم كما يبدو سكي كلها طرائق قيمة Noma hanyoyi ne daban-daban, akwai mutanen kirki akwai na banza, akwai masu ilimi akwai jahilai. فكثير من لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة da dama waɗanda ba su iya gane cewa wannan abin da suke gani ba ko wannan mutum da ya bayyana gare su cewa aljanni ne sai ga mala'ika ne sai su ɗauka mala'ika ne wa kadhalika alladhina yad'una al-kawakib wa ghayraha ba ga waɗannan kawai ba har ga masu bin sa taurari da wasu taurari daga cikin gumaka tatanazzalu ala ahadihim ruhu za ga wata kurwa ta sauka ko wani ruhi ya sauka a kan ɗayan ɗaya daga ciki ya kuma zuwa ruhaniyar tsawaki to shi ne ruhaniyar wannan sauraro da ake bautawa wa yazunnu ba'dhum annahu min al-mala'ika za su ce cewa ai mala'ika ne wa inna ma huwa min al-jinn wa shayatin yahuna al-mushrikeena wannan ko ba wasu bane aljannu ne da shaytanu suka bayyana dan su kasar da mushrikai su ne suke bayyana suna fitar da mushrikai waɗanda suke tara Allah da wani والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان شيطانون الجنو سكن yi kawance sukan yi abokantaka sukan yi abota da wanda suke a wanda yake aikata abin da suke so na shirka na fasikanci na saban Allah idan mutum yana aikata abin da shaitanu suke so to suka yi abota da shi su dinga taimaka masa da wasu abubuwa wanda zai zama yayi fice da su a cikin jama'a ku ga masa wani labari wanda ba kowa ya san shi ba wani koyayyen labari su kai shi wani guri inda ba zai iya zuwa ba ko kuma ko da zai iya zuwa zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya kai amma su kai cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yana cikin wani hali yana ga kamar zai halaka kawai yanzu an warke shi an ɗauke shi an fitar da shi daga cikin wannan rinki duk sukan iya yi masa haka idan har yana aikata abin da suke so na shirka da saɓan Allah da fasikanci da za su taimaka maka ba haka kawai kana sallah kana azumi kana bin sunna wani ya ce idan menene wai ga halin da ake ciki din nan dan me wani aljani ahlus sunna ba zai zo sai baka da yawa ana irin wannan tunani wani lokaci to ai an ce aljanu ba akwai mutanen kirki wa anna min nasalihu da wa billahi wa zalik to tunda akwai salihai su salihan nan su so mana yanzu ka duba guri kaza guri kaza ana abu kaza ana abu kaza dan ne ne ka ai da ne da aljanu ai da kaza kaza zai to Allah bai ba su wannan sultan ba ba su wannan sultan ba don haka waɗanda suke masu imani masu takawa daga cikin su ba sa kokarin zartar da abin da Allah ya hana amma waɗanda suke tsetsatsu daga ciki idan ta yi su tsara sai su abokance ka za ka sai ka sai zaman maka aboki su dinga taimaka maka da abin da shi yasa za ka ga duk wanda zai yi ta'amuli da aljanu suna taimakon su in ka duba za ka ga cewa ya bar hanyar Allah da za ta taɓa yiwuwa ba yana kan hanyar Allah ya lubunci addini ko sai da kamshi sai ka ga an ce da shi ko ya daina sallah ko ya yi sallah ba alwala ko ya rubuta alqur'ani da jini ko ya rika taka alqur'ani ko ya daina yin sallah a lokacinta ko ya dinga shan jinin mutane to ya gaya masa wani abu wanda yake na saƙon Allah kuma wani lokaci sai ma sun ɗauko wani saƙon da yake ba ƙanƙani ba wanda kai tsaye zai kai mutum da kafirci ko shi shi zai a ce sai ya rubuta alƙur'ani da jini ko sai ya tsaya a kan alƙur'ani ya yi tsaye tsirara ya taka shi da ƙafafuwansa to wannan da bokaye za su gaya wa mutum su ce yi kaza in kana son samun aljamin su suke ba su wannan sanar su suke ba su wannan sanar wani mutum da Allah ya ba shi kuɗi yana irin harkar harkar snowball ɗin nan mutum da ya daina sallah ya daina duk wani abu na addini abin yana damu yana da boka bokansa a Nijar ne shi ya zo wata wani lokaci muna tare da malam Jafar Allah ya kanka yake faɗa ba yace shi abin yana damu bokansa ya hana shi sallah ya ce ya daina yin sallah ko kuma in zai yi sallah yayi ba yayi da janaba kada ya kuskure ya sallah sai da janaba ko ko ya daina yin sallolin a lokacin su sai zai kwanta ya tattara su gaba daya ya hada su guri guda sannan kuma ya ce ya samo ɗan akuya a dinga ba wannan ɗan akuya jini yana sha kuma jinin ma fresh ya ce kuma ya daina alheri da kuɗinsa amma ya dinga kiran ɗan bori ana yin bori a gidansa a kai a kai to abin ya dame shi yana ta tunanin al'amarin ya je ya ce ya zo ya samu bokan cewa dan Allah bokan ya dan sassauta maka sharuɗa ko dai sallah sai dai a bashi yana yi bokan ya gaya masa ba sassauci dole sai ya yi haka yace wasu wani lokaci da ya koma da ya dawo gida yake dan sabawa dokokin yana koma abokan yake wato sallah kake yi bayan na hana ta bayan na kusa da tsarin sallah shi ne kuke sallah yayi ta mata fada to shi abin ya dame shi amma kuma bokan ya nuna masa in baya haka zai iya shi ko ba ko iya to za su taimaka ma wanda yake yin kasuwanci da kafirci da sabon Allah shi ne abin da ibnu tayyiba yake cewa shayatin yuwaluna man yaf'alu ma yuhibbunahu min ash-shirki wal fusuqi wal isyan abinda ka suke so na kafirci na shirka da kafirci da kafin Allah fataratan yuqdirunahu bi ba'd al-umur al-ghaibah wani lokaci sai su dinga ba shi labari wasu abubuwa da babu da ba a san su ba da suke na koyi sai su ba su ba shi labari irin taimakon da za su yi na kafirci in ɗan su mogale a ce yau ka fita shi kaya yau akwai masu tsauri a hanyar in ka tashi kayan da za su yi sai a rinka gaya masa irin waɗannan labarin wata ni ya tashi ka biya shi kuma don ya rinka bayyana wa ya tsara kan yuna man yuridu azabu ko kuma wani lokaci su cutar da wani wanda shi yake so a cutar bi katlin wa tamridu ko su kashi ta hanyar kisa ko ta hanyar jefa masa wata cuta. Kuma duk aikin dokanci ne wanda. Kuma wata duk zai wannan za ta samu ta'amalinsa da aljanu ta'amali ne na yayi shirka, yayi sako, yayi kafirci, yayi fitara. Waɗannan abubuwa su ne za su sa su su toshi har su taimaka masa. Wa taratan yajlibuna lahu man yuridu min al-insi wanda yake su ɗauko masa wanda yake so a ɗauko masa a kawo gaban shi daga cikin mutane ce yana son a halarto da wani nan su je su ɗauko mutum a tattare mutum sai ya gan shi a wani ɗan gurbin daji saboda haka ya firgita in wani abu ake so ya yi yaki daga ran nan ya yi in wani abu ake so ya daina ya ki dainawa daga ran nan ya daina ya taratan yasrifuna lahu ma yasrifunahu min amwalin nas wani lokaci su sato masa abin da suke satowa na dukiyar jama'a irin wannan a ce za a haɗa tsafi yayi yayi kai kuɗi ai yawanci aljannu su sato a ba ka wasu tsafe tsafe a ce ka je kai a daki ka kulle za ka ga kuɗi da zarar mutum ya yi tsafe tsafen kuma sai ya ga duk tsafi ya cika da kuɗi kuɗin jama'a ne kuɗin jama'a ne su je bankuna su tashi su je ina ta iya zuwa har har har bankin duniya wanda bank su kwato kuɗin su dawo da ka ya ga daloli ka zo yiro ka ga duk kuɗin da kake kai ta hada hadar ka kuma ba wai kuɗi da fa'ida bane kuɗi ne na gaske shedanin da ya bauta wa kusa kawo a bai shi ya yi kan yanayin gidaje a bai shi yana shiga kan yanayin motoci a gan shi yana ta fantamawa a rasa ya aka yi wannan kuɗin suka samu alhalin kuɗin zan ban kuɗin zan bankin duniya ne aljanu suka abin in ya gaya maka hanyar da ya biyo kuɗin to za ka kamace shi za ka kamace shi ba za ka so wata kila ba da za ka so kai kuɗi ba idan ka je da ya biyo ciwo hatta dukiyar ke kan gabaci to irin wannan duk tana faruwa ga waɗanda shekalin suka riga suka zama jiki da su suna yi musu wannan to wani lokaci wanda bai sani ba sai da su karama shi ne ibnu tabiya zai zo mana wannan daga nan ne ake samun irin wannan karama ta jiki wace ba karama ba ce har ta ce ta aljihu yake cewa وتارة يجلبون له من يريد من الإنس wani lokaci su je su ɗauko masa wani mutum da yake so a kawo masa gabansa wa taratan yasrifuna lahu ma yasrifuna min amwalin nas wani lokaci su sato masa abin da za su sato masa daga dukiyoyin mutane min nasbin ko kuɗi cash wa ta'amin ko abinci ko siyarin ko kayan sawa ya bai da zalika da wani wannan فيعتقد فيعتقد انه من كرامات الاولياء. هي دي كرامه في تولي الله يبارك. وإلا ما يكون مصروفا الحال تاتوا أكل إيه ده في كرامة شيء وتارة يحملونه في الهواء واللوكة في تنجيش تجي جدا فيذهبون به إلى مكان بعيد تكون مني لشميني فا من تنسى الأمر اللوكة a cikin 1980 an yi wani boka a dariya an sha wani da shi da wanda ya ke tunawa a jaridar amana yana faɗa irin waɗannan labarin wuta na manta sunan shi amma an sha hira da shi a gari da amana a cika shafuka a yi ta da yana fara labarin irin yadda suke daukar shi tafi da shi Saudiya su tafi da shi ina ne tafi da shi ina ne ko ba ƙaryar su ba ba ƙaryar su ba za su yi masa ɗin wannan amma kuma shi sauka mace fa ya zabo fa minu man ya zabo na bihi ila makkata daga cikin akwai wanda suke tafiya da shi maka ashi ya ta'arafa amma saboda tsiyarsu ba wai za su tafi da shi su taimaka mishi ya aikin hajji ba ne sai a ra'ayan mutum arfa sai su ɗauke shi sai su kai shi arfa da an gama tsayo arfa sai su dawo da shi dawa ugu da fiji sai su dawo da shi ko ya tafi da hada karama sai da su cewa ai karama yana gida ana tare da shi har ranar takwas har ran tara da yamma sai su su kai shi arfa sai a ya dawo gida kuma ya kwana a gida da ya ta tudu ha za karama sai da cewa wannan karama ce ma annahu lam yahujja hajjal muslimin tare da cewa bai yi hajji irin ta musulmi ba to kaga sharri saboda duk abin da yake ya wajabta ga mahajjaci da wanda yake rukuni shi duk bai yi ban da tsaya arfa sai da aji take bai yi irabi ba bai yi dawatu ba bai yi bai yi ba sai abubuwan da ake kawai zuwa aka aka aka koma shi a aka kamo shi la ahrama wa la labba bai yi irabi ba bai yi labbaika labbaika ba wala tafa bil bait bai yi dawati ba wala baina safa wal marwa bai yi safa da marwa ba kaga wata hajji ce da ba ta musulmi ba hajji ce ta su aljanu din a yana ta musulmi ba dan ta musulmi dai akwai waɗannan abubuwa amma shi sai ya zo yana kafa ba cikin jama'a ta cewa Allah ya karrama su da wata karama da yau arafan nan sai da shi aka yi da ai tsayo arafa din nan da ni aka yi ومعلوم أن هذا من أعظم الدلال abin da nan ne cewa wanda yana daga cikin mafi girman kasa da kauce hanya wa minhum man yadhhabu ila makka li yaqulu bil bayt min ghayri umratin shar'iyya wani a dauke shi a sure shi a tafi da shi makka je dawati amma bai yi umara ta shari'a ba wala yuhrimu idza hadha al-miqat ba zai yi irani da idan ya biyo ta kan miqat ko umara ta shari'a akwai irani da za ta dauka akan miqat shi an ɗauke shi kawai an je an kai shi yayi ɗaya abin nan sai kawai gani shi a gindin ta ba da kawai ya da alimin kuma sananne ne a shari'ar musulunci anna man arada nusukan wanda yake sanya ya haƙi ko umara bi makkata a makka lam yakun lahu an yujawiza al-miqata illa muhriman dole ne sai ya irabi kada ya wuce miqat to shi ya wuce bai yi ba kuma dan da gangan suka yi masa haka saboda ba wai su suke bautawa Allah ba kokarin su lalata addinin nasa ولو قصد هذه التجارة بتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات كودا مثل زي مثل شجاع المكة دم كاسوانتي ko ziyarar wani na kusa da shi wani dan uwa na shi ko neman ilimi to an umarce shi a shari'a yayi ihrami daga miƙati ana so ya yi ihrami daga mikati inna da gunna wani man ata ata alilin da min ghairi alilin da min arada al'an min arada hajjatan aw umra ana buƙatar da sai ya yi sanin sai ya yi ihrami wa hal zalika wajibun aw mustahab aw fi qawlan mashhuran lil ulama gaba da wanda ya yi mutu ziyara ko kasuwanci ko ko kuma ainihin shiga neman ilimi tsayawa ya ɗau ihrami ya shiga maka da ihrami wajibi ne ko mustahabi ne malamai a nan suke sabani wasu suka wanda suka wasu suka ce mustahabi ne ba wajibi ba ba wajibi ko ya shiga da ihrami ya iya shiga ba ba ihrami amma dai ana so ya shiga da magana ake akan wajibci ko rashin wajibci to bare kuma wanda zai shiga da niyyar aikin hajji shi ya wuce gurin ihrami kaga sauke Allah kenan shi ne ce wa hada babu wasi yace wannan magana da muke matsala ce mai tafi wa min sihir wal kahana sihiri da kokanci din ne yake shiga duk batun sihiri da kake ji da kokanci duk wannan babu ne wa qad taqal kalam wa qad taqal kalam ala hada fi ghairi hada al mawdu ya yi bayani a wasu wurare daban-daban akan wannan to ba za ka san cewa duk wanda ya suka kauce wa shari'a shedanu na roƙar su da ire-iren waɗannan hanyoyi da sunan karama ba sai ka karanta littattafan da aka wallafa na karamar waliyai waɗanda waɗanda suke da awar soyayya ga waliyan suka rubuta da ɗauko jami'u karamatul auliya na yusufun da bahani littafi ne kamar جامع كرامات الأولياء هو طبقات الكبرى بعد لعاب الشعراني هو طبقات أولياء أولياء أهل السودان وأولياء السودان نومي مثل السودان محمد نور زي الله بإذن الله أن نلف kaga irin abubuwan da ake rubutawa na karama wani abu da za ka iya faɗa cikin jama'a ba zai faɗi ba sai dai ka karanta ka bashi a nan ne za ka da abubuwa masu dan al'ajabi domin su yadda suka ɗauka ita karamar dole in dai kawai ne ka zama kana da karama kuma karamar a gurin su ba wani abu ne karamar shine a ga kayi wani abu da ya saba wa al'ada ya saba wa abin da jama'a suka saba gani ita wannan ita ce kawai karamar a gurin kuma in kai wa miji ne dole ka bayyana gare ka in ba ka bayyana gare ka ba to a tuhumci gaskiyarka a cikin littafin alluma na sirajin jini sufi ya rubuta shi a kan harkar waliyai da karamomi a ciki yake magana cewa Sa'adu da Abdullahi wani ya ce duk wanda ya zauna ya ko guje wa duniya kwana arba'in nan jahada duniya arba'ina yawman صادقا مخلصا قلبه ظهرت له كرامات wanda duk zai guje wa duniya kwana arba'in kuma da gaskiya da tsarkin zuciya da ikhlasi to sai karama ta bayyana da hannunsa in kuma har ba ta bayyana ba to akwai ta cewa dangane da gaskiyarsa to shi yasa duk wanda ya kama wannan tafarki na taƙashufi ko zuhudu ko gudun duniya ko abin to kawai jira yake ya ga karama wato wani abu yake yi yana jiran ya ga sakamakon a nan take to ko sai aljanu su taimaka mishi ko su ki taimaka mishi in sun taimaka mishi ya samu abin damfara in ba su taimaka mishi ba sai shiga damfara kuma ta wata hanya daga nan kuma ya shiga ya da Allah da karkashiya to yadda suka ɗauki karamomin suka ɗauka cewa wannan kawarikul ada din abubuwan da suka saba al'ada dole sai in kana da in kana wani sai ka same su ya zama da duk littattafan da suka rubuta akan da sunna littafa sai an yi babi fasali kitab akan karamomi kadai littafin littafin at-ta'arruf لمذاهب أهل التصوف na Abu Bakar Talabani za ga fasali guda wani fasali na ashirin da shida a littafin fasali guda a kan karama haka na shi ma littafin alluma na tusi ayi shi ma wasu babubuka ya ware a kan wannan haka nan a risalatul kushairiya na risalatul kushairi shi ma shafuka sun kai hamsin ya ware kawai ana cewa lalle lalle ka samu karama sun kada tusi lalle lalle ka yadda ka samu karama to kaga in ka ki bayyana tun ba ta aljanna mutum sai dinga ƙarya kuma sai dinga ƙarya saboda an nuna wani kasar ba za ta samu sai da wannan sai ka fito da mutane wani abin da ainihin da saka gani ba ko kuma a'a wani abin da zai tsima ta hankalin to shi yasa aka sai zo ka dauki jami'in karamatul auliya nan da hannu sai ka dauki littafin Abdul Wahab Sha'rani tana da irin na tuttuka da ake na karama to kanka zai tsauri a cikin littafin jami'in karamatul auliya ba za ka ga mu kaɗan daga cikin su irin karamomi wanda za ka faɗi wasu ba za ka faɗi ba shi Yusufin da Bahari ya rubuta a cikin juzu'i na biyu shafi da ɗari biyu da tamanin da shida a ciki yake cewa akwai wani wani na zazzubi su ba su san da zubi yadda ya su koyi su san kiya kan nan yadda akwai wani da zubi wani ne za a gan kuma hauka suna yawo sai dai kasuwa kasuwar kulli din da sun fiya yawa da san da ya sa su da fiya yawa da ya ce ya fito su yara suka fi shi suna masa dariya saboda sun gama haukaci لو لم تأتيك ويا عزرائيل إن لم تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة يا عزرائيل إن بك تلقلاك يا رب من بك تشي منك سوزن بك مرادك بدأيتك Yusuf da Ba'ani ya ce fa asbahu mauta ajma'i duk da ba su yaran suka wayi gari duk mutum to yanzu ba ta sai ba ta sai to kaga a nan shi wali shi mala'ikan ya koma umarnin wali yake bi ba da Allah ba shi ba an ce la ya sunan Allah ba wa yas'aluna ma yu'maru a nan kuma daga ruwa ta umarni daga gurin majazuli daga gurin majazuli ya karɓi umarni kuma har majazuli ya masa barazana in dai bai yi ba la a'azilan naka wallahi sai na cire ka sai na tsige ka daga cikin diwanin mala'iku daga listin mala'iku ko ina sun tashi ban cire ba kalmai su daga mala'iku kuma ina ina da listin aka shi to ka ga ta kawa malam samal sana da zubi yana da cikin littafin Yusufun da ba Yusufun da ba ne wani wani mutumin da yake dan wannan karni ne ba yau da kace bane akwai kuma shi wani da aka da da shi shi shi Yusufun da ba ne har ila a cikin jini na biyu da rubuta shi da take yake faɗa wani wani wadi da ya kwanta ya bacci shekara goma sha bakwai ya tashi ya sallah da alwallarka ya ce kwanta da ita. Bacci shekara goma sha bakwai. Wani ko yau alwalar alwalar ƙarfi wai. Ba ka sani ba. wani kuma da yake babu labari ya Abdulwahab Sha'rani shi kuma a tabaqatul awliya tabaqatul kubra yake cewa akwai shi kuma wani wani in ya tashi fitsari madara fitsarin madara yake fitsarin madara yake shi karama take a dubu na biyu shafi na ɗari da arba'in karamar ta shi ya yi fitsarin madara wani kuma shi kuma da yake faɗa a cikin shi littafin Yusuf da Bahani wani wali yana ba mu labarinsa ya ce wani wali hadimin sa ya masa laifi da yake so ya hora hadimin sai ya gane ga sun ce sun tsawo tsawo ne ban mamaki ya ɗaga ka daidai da kafaɗa sai zana hadimi kuma ta tura mu. A cikin karamar wai karamar ta Ra'ayin wannan muna na a littattafan waɗanda suka yi da irin waɗannan waliya irin waɗannan waliya a cikin littafin shi sukun da abin da shi abdulhadu sharani yana faɗa mana wani wali ana ce da shi shamsuddin al-hanafi shi wata rana wata mata ta shigo wurin kalwarsa wurin da yake keɓe yana kalwa sai kawai ta ga wasu mata suna masa kyauta a zuciyar ku sai in hada ya wani kuma haka za ta dinga faruwa tare da kawai matan nan tana yin inkari a zuciyarta sai kawai ta zama sannan sun zama kwarangwal sun zama ƙashi kawai sai ta ga an cutu wani abin da yana ta fita da yake ce mata abin da yake mugunya da suke fita daga cikin cikin ciwo mugunya tana ta fita daga an cutu da inani suna kaɗin ba magana kai ba a zuciya ta yi tsari ana so a gaya mata karama a zuciyarta ta yi inkarin abin da ta gani tana faɗar haka kawai ko idan ta juyo sai ta dinga ganin matan nan sun zama kwarangan duniya tana fita da ta ila da su sai ya ce kin ga yadda suke ganin su yanzu ta ce masa eh ya ce to ni ya tsarki kallon ni a haka nake ganin su yana su ce masa ne ne ya yi sha'awa ko haka ya kuma tsara mata da cewa akwai alama a cinyar akwai alama a hana akwai alama tsakanin kafafuwan matan nan ce eh tsarai kuwa waɗannan alamomin har yanzu miji na ba bai san su ba to shi ya san to wannan daidai yake da shari'a ai karama ba ta saba wa shari'a karama ba za ta saba wa shari'a ba da zai karama da taka ba ko cutar da wani ko aikata alfasha to ba mamaki shi wannan tun zai ba ta sannan labarin wasu aljanu za su ce maka ba sakon Allah yake ba sakon Allah yake ba ya nufi cikin sakon Allah wani a ciki yake faɗa ba a ciki yake biya mana labarin wani wani shi kuma a garin wani ne amma a garin an kasa ba wani waliyu ne amma an kasa yadda wali ne aka ce ya nuna karama yace da ake so nuna aka ce kududdufin da ake so shanye aka ba masa yi kududdufin ya shanye ya kududdufin shi kenan yau da ya tashi sai tsirara a kowane don siyar sai ya zauna yana shan kududdufi yana shan ruwan yana tsiyayewa yana sha yana fitsari a gaban sai da kududdufin da ta ya shanyi gaba daya daga ran nan har sarkin garin sai da ya dawo Shafayin waɗannan su ne karamomin fa, su ne karamomin. Kuma a ce sai ka yadda da wannan shi ne ka yadda da karama. ai za ka karama da tafi imani da tsoron Allah. Allah ya ba ka imani, ya ba ka tsoron Allah, ya sa maka san manzo Allah a zuciyarka. A zuciyarka, ya sa ka mai san ka yi aikin da manzo Allah yake a yi ne, kamar abin da yake a bari, ba karama da tafi wannan. Dai kuma an ce akwai karama da tafi imani da tsoron Allah sai a da Allah ya tashi a da tsayin kungiyar yake allazina amanu wa kanu yattaqun wannan abu ne shi ya ba imani da takawa kuma shi irin wannan abubuwa alkawarik al'ada kamar da malamai suke cewa ai suna faruwa ne domin idan imani ya yi rauni a samu wani abin da zai karfafa imani shi yasa za ka ji a cikin sahabbai ba su yawa sun fi yawa a cikin sahabbai saboda in imani ya yi rauni kana buƙatar wani abin da zai sa ka yi imani to sai a kawo wani abin da zai dan zama maka abin al'ajabi dan ka yi imani a ya imani ko yana da karfi ka yi imani sawa'un da wannan ko ba wannan kayar da shi yasa idan ana magana karama mu ahlu sunna mun yadda akwai karama amma karama ba ta sabawa shari'a sannan wanda yake da karama shi ba ba ta saba shari'a wanda zai saba wa shari'a ko tafiya yake akan iska to ba karama ba ce ba karama ba ce abin ta lalace Allah yake masa istidraji ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lam wa umli lahum inna kaydi dujal ma Allah ya ga mana abin da zai yi ai nazala ya dabbaya mana abin da dujal zai yi a ƙarshen a ƙarshen duniya idan ya bayyana zai ce wa sama ta yi ruwa kuma a ga an inki da ruwa zai ce wa ƙasa ta fito da tsirrai nan ta ta fito da zai sa a kashe mutum ya ce tashi nan take tashi a raba mutum gida biyu ya ce tashi kuma ya tashi karama ko yan ba karama ba ce istigraji ne Allah ya duk irin wannan tana iya ta faru amma ba ita ce take nuna mutum yana kan hanya ba sai idan an gan shi yana rike da alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya rike alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine babban babban mai karama Allah ta inna akramakum wanda yafi ku karama ya fi ku karanci inda Allah akram wanda ya fi ku tsoron Allah shi yasa adam shi fi kowa karanci da shi kowa tsoron Allah ana akshakum billahi ana akshakum billahi wa akshakum ana akshakum billahi wa akshakum bihi na fi ku tsoron Allah ciki da waje na ba shi fi kowa karanci to magana da ibnu tabi'a yake yi na cewa wani yanzu cewa mutum ya kasance a guri biyu a gurare biyu a lokaci daya su sun yadda da wani sun yadda da wani shi yi Allah ya kansa da rahama dan mun sha kada yana da kashe kashe a cikin littafin sa alhawi ahuri ne ya cika gurin duniyar gaba daya ko iya gurin gaba daya saboda haka kowa ya gan shi wanda ya gan shi wanda ya gan shi wai sai aka yi hujja da da cewa manzo Allah ya ga Jibril a sifarsa da Allah ya yi shi saddan yana da abin da da fuffuken sa 600 saddan al-ufuq kama baina samai wal ard hadisi ne kai Allah ya nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallam malaika jibrilu a sama ya ganshi da fuffuke 600 ya cika tsakanin sama da ƙasa sai suka to da malaika ya iya yin wannan wali ma zai iya tare da cewa wali mutum ne halittar mutane Allah ya masa waɗancan ko mala'iku ne haka Allah ya halicce su yazidu fil khalqi ma yasha haka Allah ya halicce su wasu da da fukafukai hadari shida to sai aka ce shi ma zai iya yin wannan ya cika gaba ɗaya gurin ko kuma abin nan ihtimali na uku gaba ɗaya Allah ya tsuke masafa din tazarar da take tsakanin gidan wannan da gidan wannan sai Allah ya tsuke ta sai ya haɗe su guri guda amma su ba za su ga wannan ba sai kowa ya dinga ganin wali to shi sai ya dinga cewa malaman mu sun faɗi wannan sai ya dinga kawo su maganganu daga cikin maganar da yake akwai maganar kudawi kudawi wani kunan konannen mutum ne a harkar wahdatul ana ce da shi ala'uddin kudawi kunan ne da aka wahdatul wujud masu cewa kowa Allah ne da ya tashi sai fara kawo ba maganarsa a ciki sai yake kawo maganar wani da ake ce masa abul abbas ina da abul abbas al-balki wani wali shi abul abbas almajirinsa yake gaya masa yake ba da labarin cewa ran juma'a suna tare da shi yana musu wani labari mai daɗi har lokacin juma'a ya har aka yi sallah suna zaune da wali yana ta ba su wani hadisi wani labari mai daɗi sai shi abul abbas shi shehu sai ya hango almajirin sai na alwala yace kai ina za ka yace ai zai je masallacin juma'a ne ayi sallah sai yace ai ni tuntuni na yi sallah ta kaga kada shi ke ba su labarin ba amma sai sai ai shi yayi sallah wai shi kenan almajirin yana fita sai ya ga ana fitowa daga masallaci ya ce an yi sallah ya ce eh an yi sallah yanzu ma muka baro abul abbas sai yana gaisa da mutane a masallaci ko ka gaishe shi kadai shi ne nan ana hira da shi shi ya hana almajiransa yin sallah kuma shi ya bangare biyu ya je can ya yi sallah yana gaisa da kaga wai a nan ana so Allah maka cewa mutum sau ya iya zama guri guda ya iya zama a gurare daban-daban ya iya zama a gurare daban-daban a lokaci daya to yayi ta irin waɗannan hikayoyi ta hikaya wani wai shi shi shi kabibul ban al-musili waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun saba wa shari'a kuma in har haka ta faru wani ya ga hakan ta faru to ya sani cewa aiki ne na aljanu za su iya rikida a sura daban-daban ta mutum akwai wani shi kabibul balil musulmi shi shi haka yake a gaishi a can a gaishi a can a gaishi a can yace ai shi shi yana bangaruwa ne daban-daban ko ina ana iya gane shi to su dai ta kawo wannan kwashe-kwashe a cikin a cikin hawilin fatawi risala guda ya sunanta al-munjali fi fatawirul wali to shine ibn taymiya yake cewa wa fi mawadi' ash-shirk fi al-waqa'i fi al-waqa'i al-hikayat allati ya'rifuha man hudalika man wa man waqa'at lahu ma yaqulu wasfu ci a guraren da ake shirka a wuraren da shirka ta kan kama min alwaqa'i wal hikayat akwai wauta ne mai tsalle sauran ko a wa inda mushriki da ko yace wa inda mushrikina عباد الأوثان وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدئة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يقول وصفه شاغر المشركين ما سبوا ترجمك da waɗanda suka yi suka kwaikwaye su suka yi kama da su daga cikin nasara da 'yan bid'ar wannan al'umma a cikin wannan al'amari suna da labarurruka daban-daban na ya tsuru wasu wanda idan muka ce za mu kawo shi nan abin zai yi tsawo fa innahu ma min ahadin ya'tadu du'a al-mayyit domin babu wani daya da zai saba kiran wani matacce wal istighasata bihi ya kuma saba neman agaji da shi nabiyan kana aw ghayra nabiyyin annabi ne ko ba annabi ba illa wa qad balagahu min zalika ma kana min asbab dalali sai ya ya samu abubuwan da za su zama dalilan kasan shi daga cikin irin abin da muka ambata kama anna alladhina yad'unahu fi maghibihim wa yastaghithuna bihim kamar kamar yadda waɗannan da suke kira a yayin da ba sa nan kuma suke neman agaji da su sai ya rauna man yakunu fi suratihim su ga wani wanda zai zan a cikin surar ya bayyana aw yazunnuna annahu fi suratihim ko kuma suke zaton shi ya bayyana a cikin surar wa yaqulu ana fulan yace ni ne wani wa yukallimuhum yayi magana da su wa yaqdi ba'd hawaiji ya biya wasu daga cikin bukatun su fa innahum yazunnuna anna al-mayyit al-mustaghatha bihi to sai su zama suna tsammanin cewa wannan mamaci da suke neman agaji da shi ko wallazi kallabahum shi da ya fito yana magana da su baki da baki wa qada matlubahu ya biya musu abin da suke nema wa inna ma huwa min al-jinn al-halin kuwa aljani ne wa shayatin daga cikin aljanu da shaydanu ne wa minhum man yaqulu huwa malak min al-mala'ika wani ma yace mala'ika ne wal mala'ikatu la tu'inu al-mushrikeen ai mala'iku ba sa taimaka wa mushrikai wanda duk zai kira wani Allah ba Allah ba yayin da yake neman taimako ko ya shiga wani bala'i ai yayi shirka mala'ika ba zai fito sai muke shi ba wa inna ma hum shayatin aballuhum an sabilillah shaytanu ne suka bayyana dan su fatar da su daga tafarkin Allah a cikin fatawa juz'i na 13 sai yana cewa garuruwan da shirka takan kama inda aka san aka wato shirka ta riga ta kafu a garin yace kamar kamar kasar India dan babu inda wato ake shirka iri iri iri India duka addinan wato shirkokin da suke san Allah ya yaya to shi ne ke cewa inda shirka ta kan kama kamar India da dama sai sukan zama mutum ya mutu amma sai su gan shi ya taso bayan mutuwarsa ya zo ya buɗe kantinsa ya bayar da wasu kayan ajiya da aka bashi ya biya wasu basussuka ya tashi ya shiga gidansa daga nan kawai su je na ganin shi suna ganin wannan kuma ba sa yin shakkar cewa wannan mutum shi ne ya fito yana wannan abu alhalin shaidan ne ya fito a kamannin wannan mutum a nan ma ai ana samun kabilun da suke wannan tsafin haka an ce gawa ta kai kanta kadan ba wai gawa ba ce tsafi ne ai ake in an yi wannan tsafi aljani shi zai taimaka a yi wannan sai za ka ga kamar gawa ga ta nan ta tashi ta je har ta kai kanta kadan akwai wanda da ita za a yi zama makoki a gaba ranar da aka shirya za a kai ta kabari ta je ta kai kanta a yi bikin binne ta kai da baka sani ba kana ga gawarci ko waɗanda ba su san tsafin ba sai su ta gawarci alhalin shaidanin aljanu suke taimakawa ana ayi wannan to idan haka ta faru a irin a cikin mummunan musulmi to in dan bid'a ya gani sai ce karama ce a ce wai wasu musulmi wasu musulmi su fito su kawo irin wannan bid'a wannan tsafi cikin musulmi a ga wani shi shi haka ya mutu a ga ya tashi ya fi kansa ta bari kwaye zama makoki da shi shi ke da cewa karama alhalin tsafi ba wata karama ba wani sahabin da muka san yayi wannan babu shi hatta shi a farko da suke so su faɗi irin karamomin sai da suna Fatima radiyallahu ta'ala anha maimakon su takaita akan karamomin da suka zo sahihai wanda sun ishe ta amma aka shiga ƙarirai to daga cikin ƙarirai akwai cewa ita ta yi wa kanta wanka wankan wankan jana'iza ta ce kada wanda ya taɓa ta to amma abin da suke cewa su kansu a hadisan da suka kirkira da ƙarya labaran rukan ƙarya ta cewa suka yi kafin ta mutu wanka ta yi ta sa wa kanta likafani ta kwanta ta mutu ta gaya wa sayyidina ali ta a yi mata wanka kai ya taba kan wani ya taba don haka ita ta yi komai ta shishirya komai ta kwanta ta mutu kaga an maida ita jahila an maida ta sayyidina ali sayyidina ali jahila wankan da ake yi ai na mutuwa ne saboda haka baya gabatar mutuwa ba gabatar mutuwa shi yasa ake ce masa gusulul mayyit ko gusulul janazah sai aka wanka ne na bayan an mutu ba na kafin a mutu ba amma ita an ce ta yi wanka kafin ta mutu tana ga wannan ya wadatar shi ma sai da ya rufe ya yadda da wannan ya rufe kama bakinta ba a yi wankan ba to kaga wannan maimakon ya zan karama gare ta kuma an jahiltar da ita an jahiltar da sai da yana daga cikin abin da ibnu taymiya yake cewa su shi'a ba su da hankali su suka fi kowa wauta in za su yi maka misali da hankali sai su yi maka na wauta in kuma za su kawo maka ruwaya sai su yi maka ƙarya أجهل الناس في المعقولات وأكذب في المعقولات وأكذب الناس في المنقولات to da shi kuma ilimi ko ne wanda zaka faɗa da hankali ko wanda zaka rawaito to duka biyun babu ba su da rabuwa to kaga da aka so a yi ƙaryar kuma sai aka kasa yin ta yadda za ta yi daidai sai aka yi ƙaryar da kuma za ta zama ta bayar zuwa ga sukar kuma maimakon ta zama ta ɗauka da kadarar ba shi ne ibnu taymiya yake cewa ana samun irin wannan a ƙasashe ƙasashe na mushrikai waɗanda shirka ta riga ta yi fasatutu a cikin za ga irin wannan tana faruwa ga mutum ya mutu an tafi kai gawarsa kuma ga shi rike da ɗansa an sa yana rasa gawar haka yi mutum ya yi a nan kasar ma akwai wasu kabilun da suna suna wannan akwai kabilun da suna wannan sakamakon ruwa da baya nuna karama baya nuna cewa wani mutum ne wata wato wata maziya ce wata ɗaukaka ce mutum ya samu a gurin Allah abin da mutum zai iya samu ɗaukaka a gurin Allah shi ne ya rika littafin Allah da sunan da Allah sallallahu ta'ala alaihi wannan ita ce karantarwar ahli sunna in ka rike littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan tafarki ko wace irin ɗaukaka ka samu sawa'un Allah ya baka wani abin da yake khariqun lil ada ko bai baka ba ya iya karrama ka da wani abin da yake ya saba al'ada dan Allah ya iya karrama ka da wannan ba a mutunta wannan a harbe ka da bindiga ana da san ta kama ka kuma tutu wasu kama kada a yi kokarin cutar da kai ana da san lalle ka ci kuma alhalin Allah ya kawar maka da wannan bala'i ka ba ka fi ku salim alim duk Allah na iya karrama ka da wannan duk wannan ahlus sunna ba su ci wannan ba sun kuma yadda akwai wannan duk karamomi ne to amma ba za ta taɓa yiwa ba a ce ga karama amma kuma ta saba wa shari'a ko ga wani mai karama amma shi ba tafiya kan doron shari'a kuma ce karama ce karama ce abin da ya faru gare shi inda gaske ne ya faru to ba karama ba ce mu a gurin mu istidraji misalala ne kuma shekaru za su iya taimaka masa akan wannan wannan shine abin da ibnu taymiya yake ta bayani ko bai gare ba bayanin yana da tsawo zai yi shi nan gaba da fadi sama da yadda muka je a yanzu tare da kawo misalai da ayoyi da suke tabbatar da wannan Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya yi mana gangantar ya ba mu dacewa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi Assalamu alaikum wani yana cewa wace addu'a mutum zai yi wace addu'a mutum ya kamata ya lokacin da zai tare a sabon gida a karatunmu na baya a wani darasi da ya wuce can muna maganar shaidanu da kwankwamai da waye da waye mun kawo batun addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wadda malaika Jibril ya sanar da shi ya karantar da shi lokacin da shaydanu suka kawo masa farmaki a'udhu bi kalimatillahi tamma ko tamma da allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa sharri ma yanzilu min al-ardi wa sharri ma ya'ruju fiha wa ma min sharri ma yakhruju minha ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن إن شاء الله الدعاء أنا فترت أقول على أنك جيت آمن أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين نامة كان إيه من الدعاء domin kana roƙon Allah ya tsare ka daga dukkan wasu kwankwamai daga dukkan wasu mai ido mai hasada daga dukkan wani mai kambun baka addu'a kake Allah ya tsare ka Kurkubi a cikin tafsirinsa akwai yadda yake cewa ya saba duk inda ya je ya yi tafiya duk masaukin da ya sauka ya yi wannan addu'a sai wata rana ya sauka wani masauki sai kuna ta harbe shi sai ya tuna shi da ya addu'a ba sai haka wannan addu'a tana taimakawa wasu suka yi sabon gida sai a tsara mutane a yi kafa Qur'ani wannan bid'a ce wannan baya daga cikin sunna in ka yi sabon gida ka yi addu'a lokacin da zaka shiga ka sa iyalanka wanda yake da hankali shi ma ka ce yayi wannan addu'a kuma wannan addu'a ta zama a bakin ka a koda yaushe ma a koda yaushe duk abubuwan ka yi masa hatta babur ɗinka kekenka motarka kantinka yi masa wannan addu'a أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة addu'a kake Allah ya tsare ka daga duk wasu kwamfamai daga duk wasu masu hasara daga duk wasu masu kambun baka to da wannan addu'a Allah zai kade maka bala'i daban daban wanda baka san da ka saba saboda haka wannan addu'a in za ka kwanta za ka rufe gidanka yi ta za ta taimaka maka za ta taimaka maka wannan wannan yana cewa gaske ne idan mutum ya mutu yana jin duk abubuwan da suke faruwa a duniya har zuwa tashin kiyama abin da ya zo a sunna shi ne lokacin da aka binne mamaci lokacin da ake juyawa kamar yadda manzo Allah yake fa innahu yasma'u qara'ani alik yana jin karan tafiyar takalmin amma banda wannan ba babu wani abu da mamaci yake ji manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya wakilta wani mala'ika wanda idan an yi salati yana isan masa an yi wata gaisuwa yana isan masa a sama to ba wani kuma wanda aka ce an wakilta masa shi ba mala'iku ana kai masa labari saboda ka wannan shi ya inganta wannan shi ne daban na kamar Qur'ani wa innaka la tusma'ul mauta ba za ka ba za ka jiyar da matattu ba matacce ba a jiyar da shi abin nan wanda Allah ya so jiyar zai jiyar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna karamar ranar badar lokacin da aka kashe aka kashe sanadidu quraish juma-juman kafiran quraish aka zo watsa su cikin rijiya yanzu yana musu magana sai na umar yake cewa kana magana da wanda ba sa fahimta ba sa ji yace ai a yanzu shine abu lakazin al'an a yanzu ma antum bi asma'a mimma ma antum bi asma'a minhum mimma aqul a yanzu ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa malamai suka ce manzo Allah ya ce a yanzu wai haka ba yana ko da yaushe ba idan mutum ya yi addu'a wannan shafawa da yake a fuska hadisin da an ce yana da shawahid yana da shawahid amma duk da kudu ne hadisin da Abu Dawud ya rawaito wajen shafa fuska da farkon hadisi duk shawahid da suka zo don su mara masa da tsaya a kuma shawahid ne rubatu rubatu ba ya taimaka rubatu waɗanda raunin su kaɗan ne su suke taimakawa juna su tashi amma wanda raunin sa ya tsanani wanda ruwa ya ci baya taimakon wanda ɗansa da ruwa ya ci shi ba sai da ka wanda ruwa ya ci ka ce ya ceto da ɗan uwansa shi ba ruwa ya ci la yukilu insabul gharib bil gharib saboda ka hadisi ne munkar in ka ji ana hadisi munkar mai tsananin rauni shi yasa wasu malamai suke inkarin wannan har daga cikin malaman malikiya kamar kamar ibnu arafa shi ma yake makaruhi ne yin wannan عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء شيء أبن ما يكي سوى لا ينفع وجهه إلا جاهل جاهلي شيء كوانا in ba jahili ba ba bai wannan yana nufin wanda ya jahilci hukunci ba yana nufin wanda ya ba jahili ne bai san kowa ba a yana nufin ya jahilci wannan hukunci to wasu kuma wanda shafa a fuskar ba sai shafa a kirji akwai wasu sai ga ya ki shafa a fuskar wai ba kyau amma kuma sai haka to me ba cinya ba kafar baya ba gara ba ka shafa a fuskar ba akwai dan kashi dan wani abu da za ka dan makali amma ka yi wukas ka shafa kirji wai shi dai gani yake kamar za ta zube addu'ar da ta nan in da iya saki haka nan bai kai ta wani guri a jikinsa ba duk ta zube to kuma abin ba haka yake ba idan za a samu littattafan da ka ambata to ban sani bai sa kai samu sa kasuwar kullu in an yadda a sayar maka dan yadda an dan fara yin dan ba kowa yake sayar da komai ba sai kai kokari ko ka ko ko ko ka kai kan da babi ka je ko ka dai sanya za ta yi wani abin ana samu wanda ko ba ka samu ka samu wani zai je masa ko ko Beirut a can ba wanda zai ko me kuke so za a sayar maka ba wanda zai fitar maka ina da in kana da wani kankwa da zai ke fita Beirut ko ko Masar ka ba shi sunayen littafin zai kawo maka duk suna nan ba wai wasu littafai bane kayan gaba ba a fitowa da a faɗi ba a fitowa a karanta su amma duk suna nan yana kan karin bayani akan autabi autabi an ce wasu jimajiman waliyai yadda ba ka ce ba ba ba da gaske ba wasu jimajiman waliyai ne waɗanda guda hudu ne a kusurori guda hudu na duniya galas ɗaya yamma ɗaya kudu ɗaya arewa ɗaya su ke rike da duniya kalmar wata tana nufin turki to shi yasa ake ce musu autad autad dai kana karanta wa fir'auna bin autad autad sun firaka me bambanci tsakanin raƙiƙa da ruhaniya Raƙiƙa kamar kurwa mutum abin nan ka bai shi gashi nan kamar shi ne ya fito ruhaniya ta ruhinsa kuma ruhaniya gaskiya ne ka ga wani ya fito a matsayin wandan da ya mutu ai mun gama magana yanzu duk magana da muke ta yi ta kenan haula haza mu dande aljani ne shedan ne kuma ka ce shi ne din aljani ne zai bayyana da ya cuce ka sannan magana Yusuf da Bahari da yake Azra'il shi ma yana daga cikin mala'iku to kuma da yanzu magana Yusuf da Bahari za ta hujja babu wani mala'ika mai wannan suna babu wani mala'ika Azra'il malakul maut sunan shi malakul maut haka Allah ya kira shi qul yatawaffakum malakul maut alladhi yuqila ilayhi haka kuma yazo a hadisi atahu malakul maut duk inda yazo a hadisi sahihi malakul maut babu wani Azra'il to wasu kawai sai su dinga tsara wani ilu ilu a ƙarshe ana ta kawo wasu mala'iku shi yasa baka fadin nan da masu irin wannan layu na damfara sai a yi ta kirkirar wasu sunaye na ƙarya damdamar ya ilu da ya ilu wa sai a yi ta ƙara ilu ilu ilu sai kuma kana je sai ka sabu mala'iku tambayoyin da suka zo mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam